النبي الكريم باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية ويذكر أن ابن عباس لا تقبلوهن لا تق... لا تقهروهن عوبا إثما تؤول سبيل إحلة النسلة المهر حدثنا محمد بن وقاتل حدثنا أتباع بن محمد حدثنا الشيباني عن كلمة ابن عباس قال الشيباني وذكره أبو الحسن سوائي ولا يدله ذكره إلا عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تهل لكم أن لا يهل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تؤذلوهن لتذهبوا إذا ما أتيتموهن قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوه ولن يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب لا يحل لكم بهالة غيركم أن ترثوا النساء وغادي ما كرها بالسكينة ولا تعدلوهن كف كل ونسوة منهما لتذهبوا لو كتبوا بعد ما أتيتموهن بشاكل أبوكم فباسوا معناها سلاكي maimakon wato in mutum ya zo su bashi a aura sai su hana in kamar yanzu da kin zo mana bayani a cikin wato hadisi wani karo an faɗa a nan da abbasin da zaga nan abbas fassara wato wa'annan wa'annan su da tashi wasu kalmomi la ta abu rubunna to fassara ta yi la ta abu rubunna wato kakkuri su tsara kakkuri jaye su guban ma'ana guban ai isman zunubi sa'udu ba na shi kuma tamilu kan ku karkata kenan nihilatan annihilatu almahar shi ne sadaki حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا اسباب بن محمد حدثنا شيباني عن إكرمة عن ابن عباس شيباني سياسة فدد إكرمة إكرمة سياسة فدد عبد الله بن عباس قال قال شيباني شي شيباني وذكره أبو الحسن السوائي abu hasan tuwani shi ma ya faɗi nasa amma a kan shebani ya faɗi nasa a kan silsila a kan shebani wala a zun yi da karahu illa a nuna abbas ma'ana shi ma su tafi silsila a jikin da ya taho shi ma ya faɗi shebani a ciki to ya faɗi shebani shi ne bi buhari ke cewa wala a zun yi da karahu illa a nuna abbas ba na zuciya ya faɗe shi sai dai ya faɗe shi akan ya karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas sunna abdullahi ya ɓari ya yi arin suna amon na fi la ya yi arin suna amon ya kuma inda suka yi imani la yi yin lura ku mai halatta gare ku ba an taɓa sun sa ku gaji mata kar an buga kila wala ta abu lukunna sai ku zama kuna koyo ni wato manema masu wato auren ku ku hana su aure ni kaza ku zama ku ji ba su ma sai su mun ya ci ga abin da kuka ba su na tsanaki kala Allah ya ce kanu idan matar rajulu sun kasance idan mutum ya mutu to kana auliya uku wato wajiyan shi ma mutum a haku bi murati shi suka fuskantanta da matarsa ma'ana ba wato dangin matar ba ba wajiyan matar ba idan mutum ya mutu ban mata su dangin su shi da ya mutu to shi ne za su hukunci akan matar ba iyayen matar ba ko yan wanda in sha a ba su zawaja ta zawaja duk wani sun zo a cikin su su fita da wance ya aura wani sha'o in sun so kuma ba su aura ba su ba wani aura a cikin su wani sun so wani yawo su a sai su auren wa da wani in sha'o in kuma ma sun ga dama suka so su lam yi zawo su a su ba za su aure ta ba kuma ba za su auren wa da wani ba shi kenan sai a zauna da mata haka har sai ta samu kuɗi ta fanshi kanta sai ta samu kuɗi da zo ta fanshi kanta shi ne yana abin da muke faɗa da'iman a wurin maka da su dai ne ta musulunci ya ba ya ba mata wa cikakken wato ya ba mata cikakken haƙƙin eh amma sai ka zama ya musulunci suna cewa wani musulunci ya tauye wa mata haƙƙi wannan fara'ewa ita ce ake ciki a zamanin da ko jiya a wajen karatu da daddare mun yi bayani a kan yadda ake binne mata da ran idan an haifa wa mutum mace a haka rami da ranta a jefa ta abin ne saboda aiki ne mutum yana jin kunya ya ga yawon shi an haifa masa ya mace shi ke sai a buɗe rami a duniya musulunci ne shi ka ai haka musulunci ya zo bayan ya hana ai haka ya ba su haƙƙoƙi in za a yi aure tsakanin miji da mata musulunci yake mata za a biya ita za a ba ta daji musulunci yake idan an zo an mutu miji an san shi ke ɗauke da nauye-nauye shi ne haƙƙin ciyarwa shi ne haƙƙin tufatarwa shi ne haƙƙin mazauni amma musulunci ya ce duk da hakan an samu gado a raba ne a ba matar duk da nauyin da yake kan namijin to ya karɓi kaso biyu ta mace ta karɓi kaso ne ba wani aiki a kan da aka ɗora masa na dole ne dan hatta ma haƙƙin kanta ita ta shi da kanta ba kanta ita ba mace shi da kanta in ma yana kan iyayenta kafin a yi mata aure idan an mata aure ya tashi ya koma kan mijinta idan kuma mijinta baya nan ya koma kan ƴaƴanta ba san da aka ce haƙƙin mace su ci da kanta yana kanta to amma duk da haka musulunci ya ya ba su dama ya ba su haƙoƙin su amma su rufe ake akan musulunci cewa musulunci yana kawai haƙƙin mata yana kaza yana kaza yana kaza to duk wannan kiyayya ce da musulunci musulunci shi ko addinin musulunci alhamdulillah gaba yake ba zai baya ba to kun ji yadda dama ta ciki idan mutum yana da mata ya mutu to dangin su ne suke suke za su su ne za su mulki akan matar idan sun zo a cikin su sai su aura wani in kun babu a cikin su sai sun zo sai su aura su aura wani can a waje ko kuma a'a su kuma auren da ita ta zauna a haka har sai ta fanci kanta da abin da suke da shi da na sun karbi da ita وهم أحق بها su dai kun mutum su ne wanda ke sanda da cikin ahli hali da ahli ke kamata to shi ke nan fara da hali ayat da wannan aya ta ta kudi zalika cikin yin wannan abin da ake yi Allah ya ce ba haka za a yi ba Allah biye bayani ko ku ta cikin alqur'ani
باب قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون الآية موالي أولياء ورثة أقدت وهو مولى اليمين وهو الخليف والمولى أيضا ابن الأمن والمولى المنعم المؤشق والمولى المؤتق والمولى الملك والمولى مولى في الدين حدثني سلف بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مسرف عن طلحة بن مسرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثة والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية دون ذوي ره- دون ذوي رهنه بالأقوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت لكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين آقدت أيمانكم من النسر والرفادة والنسيهة وقد ذهب الميراث ويسي له سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس إرهة
babu kawai babu matsala ke da yake cewa wani kullum da Allah mawaliya kowanne wato daga maza da mata mun sanya masa mawaliya ma'ana magada a tibai wanda wannan mazajen inda za a ba shi ma tarakal walida ne daga abin da wato mahaifa suka bari in an mutu aka bari to za a ba shi gado Eh, ko namiji ne ya mutu ko mace ta mutu ko akwai dai magada wal aqrabuna da mu da makusanta eh shi ma za a ba su idan ba wanda ya kare shi eh kuma yadda muke bayani yin bayani iya yin bayanin magada mun yi bayanin magada wanda shi bayani ne da ya gaji ba bujirowa yake bayanin magada ko ne ita nan harkar gado yana da faɗi ilimi ne mai faɗin gaske harkar gado to amma kowa Allah ya bayyana abin da za a bashi kuma kowa da irin yanayinsa kuma kowa an faɗi da abin da za a bayan an faɗi magadan matsala an faɗi masu ci da asin an faɗi masu ci da farilla an faɗi masu ci ko da asin ko da farilla an faɗi wanda za su haɗa baki ɗaya da shi ko kowa an faɗi irin abin da za a bashi an faɗi cewa in wane yana nan to ba wani in wane yana nan ya kawo da wani in wane yana nan ya kawo da wani duk da shi an yi bayani saboda haka irin yadda ake tafiya ake yi tafiya baragada da mutunci mun tsarin zai Allah ya yi bayani dalla dalla yake cewa to wannan zina aka san aimanu kun wanda kuma kuka da ko da kuka kulla wato ran tsaron dan ku da su aimanu kun nan zai ne ne yi eh wato wayannan su ne wato abokai kawaye da ake kukkullawa a zamanin jahiliya to wannan an kulla wannan kwancan su sai a yi sharki idan wata abu wani abu ya taso mana za ku taimake mu kai har sai da ta kai ma in an yi kwancan a cikin sharɗin da ake har da gaje jeniya za ku gaje mu za mu gaje za mu gaje ku eh shi kenan idan idan wayannan sun sun mutu akwai masu gado cikin wayanda aka yi kawantar shi kenan Allah ya mai nasu wanda aka shafe wannan da cewa ulul arhami eh ba su maula ba su ko to wannan ya ya shafe wannan haka nan lokacin da aka rubuta Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya tsaya ayi wato ya tsawar shagwantaka tsakanin ansaru da muhajirai shi ma sai da kai akwai gajiyayya har sai da ayan ne ya ce ta zo aka kawo da wannan sai ya baki da yake cewa fa adu musibau ba su rabar su inna allaha kana la kulli shay'in qadir Allah ya tabbata mai shaida da kowane abu wa qala ma'amaru ma'amaru ce awliyahu abin da ake nufi da awliyahu ai mawali mafi fasha wa awliyahu wa awliyahu kuma a ila yau yana da zama warasa warasa to wato magada ne ke zama wato wanda ya mafi fasha aqadat aymanukum wato wanda kuka kusa da rasarar tsaranku kuma molan ne ne shi ne wato matsanci da aka yi rantsuwa da shi za ka bisance ni bisance ka wa huwa halim shi ne wato abokin kawa wanda aka kawance da shi wannan abu ne da ake yi su zamanin jahiliya tana ta laraba sun san shi amma mu nan ma nan ma ana yi eh a daura kawancen yaki in wani ya taso da wasu da kabila kaza da kabila kaza za a amma inda ake manjani islamu ne ya ga yayin da والمولى مولى أيضا لنا كل الحي هو تصوره ما أنا كلمة المولى والمولى المنعم من جنود مولى من أنت وشي المنعم وانت يكنك وانت يتبعه سيكنك شما يكن يازم مولى كم باو والمولى المنعم مولى ما أنا يتبع مولى برني المنعم وانت أكنك شما سيزم برني wato wanda ya ni'imta masa da wato ya ni'imta masa da shi wal maula maula dai ana cewa al-mali wanda yake ya mallaka wal maula maula dai maula maula ji ina da duk dai fasar wani maula da wato yana iya daukar abubuwa da dama da ma'anoni da dama hadin da wani mutum Muhammadu hadin za ku kawo kai ne an da mutum mutarrifin an sai da bayanin wato da haka ne suka rini ya tabo da kuɗi da shi bai da shi kuma halin da abbas shi kuma ya tabo da abdullahi dan abbas kaje za mu an mu Allah ya yi zan na ba dace ko wani kullun da Allah ya wadiya eh wato suratul nisa'i qala abdullahi dan abbas ya to warasa magada ake yi da nan eh magada ake yi wannan ne da aka rinka imamukum eh wanda kuma wato wanda kuma kullu kudu tarakana san wato sauran ku ta miki da su shi ne ke kawo matsala shi ne kuma yi wasan da muka wala alibobi sai ke cewa kare muhajiruna muhajirai sun zamo lamma kadimu madina da yayin suka zo madina ya rufe muhajiri da ansara muhajiri wanda ya zo daga maka yi jira ko madina sai igashi ansari mutumin madina in ya mutu yuba zuri rahimu rahimi banda wato ma abuta wanda ta sani wace wato banda ma abuta wato wanda ta aka banda danginsa shi ba muhajir shi sai gaje asali wato yuba zuri rahimi banda wato ɗan uwansa na jini shi asali to ne ko wata da ke akan mutum sallallahu alaihi wasallam bai nan saboda mutum ka tare da sallallahu alaihi wasallam kullu tsakanin muhajirin da ansari to falan ma da nan wani kullum da Allah mawadiya yayin da wannan aya ta soka to ni ta hat sai aka shafa wancan gada sai da mana kuma aka daina wannan gada eh wannan suna aka zaka imanukum to wanda kuma ba su ci ku ci su kuma ku kullu wato alƙawaruka tsakanin ku da su yana nufin daga taimako wannan sadaka da taimako ne wannan fi hadin nasiha وقد ذهب الميراث ميراث ميراث الى الجنه قالوا آية قالوا شنو كذا ما تقولنا ويوشي له ولا وصية شي قال إن الله سوى يوشي يجي في فرق آية يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم لذا كلمة الحبيب سمع أبو داود إدريس أبو داود يأتي إدريس wata miya idris sun kalhaci ko idris ya fi kalhata a bisa wannan wato sanarin wannan waya
باب قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زنة ذرة حدثني محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو أمارة حفص بن ميسرة عن يزيد بن أسلم عن أداء بن يسار عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء بالظهيرة بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب قالوا لا قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب قالوا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أهلهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن يتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وكفرات وكبارة أهل الكتاب فيد اليهود فيقول لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد غير ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فقالوا أئشنا ربنا فاسقنا فيشار, فيشار ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحدب بعضها بعض بعضها بعض بعضا فيتساقرون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال له فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى سورة من التي رأوه فيها في فيقال ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أبقد ما كنا إليهم ولن نساهمهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا
babu kawai babu wani Allah da su ce inna Allah la yaqulu bi qala zarratin Allah ba zai zalunci kowa ba gudan kwayan zarra ba eh duk wani abin da kai yi to za ka same shi ba za a rage maka kyakkyawan aiki ba ko kaza kuma ba za a tsara maka wani abu akan mummura ba ko kaza shi yasa ubangiji ba ya zalunci ya ani wato yana da kuma da da da gwargwadon wato nauyin kwayan zarra حدثني محمد بن عبد العزيز حدثنا ابو عمارة حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن سعيد بن كاير سعيد بن سعيد بن زيد بن اسلم ya tafi daga ta kan ya tsara shi kuma daga hadisi ibn al-Qudri radiyallahu anhu Allah ya ji ne ga mana radiyallahu نعم
radiyallahu anhu ne da Allah أن أناسا to في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله
Allah wala ta dauke mu يا بيت
to abin da ibn hudri ya zai lafa an Allah ya ce shi ke cewa annan unasan cewa wasu mutane min zamanin nabi ko في زمن min zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kan sun ce ya rasulullah ya manzo Allah hal nara rabbana yawmal qiyamati za mu ga ubangijin mu kwarara a kiyama قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم نعم لا تبين هل تبارون في رؤية الشمس في الليلة؟ shin za ku cuce za ku cuce ke ne junanku wajen kallon rana a garjin rana masalar su sai zai yaki ne kaga idan aka zo aka aka ana turmutsiki wani ya taka wani ai kaga wani ya cuce wani ma'ana ba turmutsiki ba wani wato zahama dan dai yanzu ya kace za a kalli rana wani turmutsiki za a yi ai ba wani turmutsiki kuma a ce a garjin rana sai a zo a ga rana to wa za su me kake nema ka ture wani ka ga rana to kamar yadda za a yi wannan haka za ku zo ubangiji in dai har sai ɗaya ku zai da ɗaya wajen kallon rana a lokacin garjin rana to shi ke nan to kuma za ku yi za ku son wajen wasu za ku ci nan wajen ganin ubangiji Eh, yadda ba za a yi haka ba a nan kan ba ba za a yi haka Eh, shi ne ke cewa za ku ci suna biyu wani jambi a ganin wato rana da ya rasa annabi rana dauku haske na tafiya sahabu wato ga su da haske babu wato girgije kalu sai suka ce la ai ba za ni ga rasulullah kalu sai wala da ji hal babu mutum ya kamar da ya basiri haka nan za ku ma tseniya wajen kallon wata da a daren goma sha hudu dau'un haske ne da ji haka habu wanda babu girgije tare da shi قالوا لا تدرك هذا لن يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تبارون في رؤية الله عز وجل هكذا ما لا قوة tunere ne ya koma sai sai ne ya ko su da juna wa fi ruwa ta Allah azza wa jalla wato cikin wani ubangiji azza wa jalla ya girma ya buwa yau ban ya mutu a ranar alkiyama eh dan shi ma ba za ku wannan ba illa kama su baro da sai kamar yadda kuke masu sannan biyu ya ta hadin ma cikin wasu ganin ɗayan wa'annan eh ai ka ga ba wani masu daidai ba su daidai ne sai har za ku ku daidai ne wajen wajen rana ku ɗaga rana tsakar rana kamar sha biyu eh dan kuna son ganin ku fito da juna in dai har za ku haka ko kuma za ku kalli wata dare goma sha hudu shi ma za ku yi turai daidai ku kwaye turai daidai ku wajen ganin ubangiji yadda ba za ku yi haka ba a can ba za la ku haka ma wajen ganin ubangiji shi ma ba za ku yi ba ba shi ne ba za la yi ta za ta ne yawon kiyama idan ranar kiyama ta kasance a zana mu'azzinu sai mai kira ya kira ya ce ta taba kullu ummatin ba ka rasa sabu sai ce kowace al'umma ta je ta ba abin da ta zama tana bautawa a duniya to fa za ya saman kare abu da gairar lafiya haka yake ba wanda ya saura wato ba wanda sai saura da wanda ya kasance yana bauta wani Allah min al-asnam da gumaka wal ansali da gai gumaka illa ya ta tsaro da sai suna fafadawa sun da rubuta hatta nan hatta idan nan yanka har da yayin da zama da ba wanda ya saura a filin alkiyama illa man kana ya abdullah ke kawai wanda ke bauta wa Allah baro mutane na gari au fajiru ko kuma mutane wanda suke fajirai amma dai Allah ne suke bautawa eh Allah ne suke bautawa duk fajiru sai sun yarda da Allah wannan fajiru wani laifi ne shi kuma za a samu su za a samu su wannan da ba eh to wa kubara ahli wa kitabi da kuma wato sauran wato ma'abuta littafi wato sauran wato wa'anda ba su da aka fi tashi ba fafaɗa wannan nau'in addinai wanda aka ce su suka rika fafaɗa wuta to dai sai kuma sauran wato alin kitabu yahudu da nasara wanda su shiga wanda su shiga cikin wa'ancan ba sai da to sai a kirawo al-yahudu yahuda sai da alin sai a ce da su man kuntum ta'quduna ba mu kana ce kuna bota an ce a ayi kullana mutu da rabbul lahi mu da mun muna bauta uzair dan Allah sai Allah mu ya ce ku kazabtu kun ƙarya matta hada Allah mu sai mutum wala wala wala wala Allah bai ci mata mu bai rikida ba mata ana kan tare ana rukun mata dan bukata ubangiji ba ya da bukata shi kuma ya da wato ana rukun shi in yayi misali wato daga wani abu Allah ba abin da yayi misali da gare shi balle a ce dan sani eh kamar za ka gona sai a tambayi hula a cikin da kuke so sai a tsarin mutanen shi a tishina rabba a tishina rabba na hakina ya ubangiji ne tishina muke yi ki shayar da mu ko ko isharu a ko isharu sai a mutu wato ishara a ce alaka da dole ba ku ne can ku sharuwa ba to fa yi sharu da sai a kawo ya jahannama sai a kuma su jahannama ka an da haka ramu wato abinda suka hango kamar ruwan wato abu ne zai kasance kamar kawalwalniya a kana tafiya a nesa eh in kana tafiya a nesa akan titi in rana ta rana ta karbi hannu kamar gaban ka ruwa ne to wannan kawalwalniya da ta tafi ta da sun ta ko shi da ta fara ta shiga cikin yahan gaba to ya haɗu ba abu min ba ba ta ce yana karya tashi eh da yadda ta ka da take ta faffadawa tun lana cikin gida kuma da an nasara sannan sai kuma a kirawo nasara sai Allah sai a ce shi man kuntum za ku nuna ba kuke bautawa kalu sai ce kunna na abudul masiha ibn Allah mun gudo muna muna bautawa isa dan Allah sai kalu sai a ce shi kaza ku kun kariya mata hadallahu min sa'ibatin wala waladi wala waladi Allah bai yi abokiyar zama ba bai kuma bai da bai da abokiyar zama bai da sai ka ga mutum sai su ma za ta zo me kuke me kuke nema me kuke so faka zalika sai su faɗi irin wancan misalar a wani misalin abin da wato su ma yi za su kaura su ma sai su faɗa haka su ma kuma sai a ce da su ku je ga su ma can ku je ku ya hatta idan na je ku har dai a duniya ya zama babu wanda ya saura illa man kana abdullah sai dai kawai wanda ya zama Allah yake bautawa min bannin daga mutum na gari an fajirin ko fajiri ko a tahumur rabb a tahum rabbul alamin sai ubangiji ta kai ya bayyana gare bayyana shi a tahum ya bayyana shi ba ba so ba a tahum rabbul alamin sai ubangiji ta kai ya bayyana gare fi adla suratin a cikin mafi kusanci sura allati ya auku wacce suka san shi biya a cikin sa in an ce a wata suka gani a cikin sa da sun taɓa ganin sa eh to ai ba ganin su suka yi ba kowa ya san dai akwai Allah ko kowa ya san da Allah kowa da akwai inda ya ke yi Allah ubangiji kana riya shi ba musa ne kama ba ne ba da wata suka ba ce ba ya da wata sura ba ya kama da kowane abin kama yanzu kana riya shi shi ne sai ubangiji ya zo musu abin da surar da suka san shi sai za ta ce ake ma za ta taziruna me kuke saurare tadba kullu ummatin ma kanat ta abu wato wato kowace al'umma sai ta ba abin da ta kasance tana mota kan zai ce fara tsanan nasa fara tsanan nasa cikin duniya mun rabu da mutane a duniya ala ala ɗan makon na yi a bisa mafi bukatuwan mu zuwa gare muka rabu da su walahu walahu sahibun a nan kuma ga shi ba mu abuce su ba wala mu lan tasiru rabbana mu muna sauraron ubangiji ne hukunci allazi kunna na mu zuwa ne yake bauta masa to sai ya gulu sai ubangiji yake musu ana rabbuku ni ne ubangiji eh sai ya gulu sai ce la nushriku billahi shay'a mu ba ma tara wani abu bauta da Allah sai su faɗa marra sai za su faɗa ka marra biyu ko kuma ko kuma su faɗa marra uku wannan dai yana nuna tauhidi tauhidi da duk abin da za a yi ubangiji na nuna lalle ba a yi ubangiji na cikin tauhidi kada da ubangiji ba ka da wani abu bauta ban da Allah
باب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا المختال الختال واحد المختال والختال واحد لنسى نسويها حتى تؤول كأبقائهم دبس الكتاب وهاو سئيرا وقودا حدثنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن أبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت آه قرأوا عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا أيناه تذرفان
babu فكيف إذا جئنا بك فيا ذاك جهال كافرين فكيف إذا جئنا بك ya za ka ga halin kafirai idan muka zo shi filin da mai shaida ne kullum mutum da kowace al'umma shi ne shaida na kowace al'umma shi ne annabin su wakila duka muka zo kuma da kai ya rasu da layi da idan kana da ce da alaha ba layi duka wayannan al-muktani wal khatani wahido wato muktani da khatani wato da abda wato abu guda ɗaya ne eh duk ma'anar su ɗaya ne wato bangaren wato wato tasiri ne eh al-muktani shi ne al-mutakabbir da girman kai ya hatani yana takama da ƙaye saboda girman kai hattali shi ma haka yi dukkan wahiri na ɗumukin juhar an yi wato an yi tauriya mu shafa kusa ko ma'ana yin tauriya wato za a shafa kusa ko hatta ka inda har dai ka ka dawo kal ka a tsakanin kamar wato keyoyin ɗin da keya ai babu wani kwarni haka aka ta shafa ido ba kwarni ido ba na hanci ba na baki haka ko za a yi cikin gogo haka Allah zai tafi da masan kitaba ba nan da masan kitaba mahawa ai an shafe shi ya shafe jahannama sa'iran ai wa kunan ba wa gura a ta suna ta da fito amar raya an siyar an sulaimana an ibrahim an abidata an abdullahi kala ya to ibrahim ya sako daga abidata abidata kuma daga abdullahi shi abdullahi kala ya ku ya abdullahi ya sako shi kuma da abin da suka ya sabo daga abdullahi shi abdullahi yake kala ya haya ya haya yake ba'abul hadisi shashin wannan hadisi da zamu faɗa ko an amr bin murrat daga amr bin murrat aka karbo shi ba fa dukkan su ba shashi kala to shi amr bin murrat yake kala ne da bin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ikra alayya yi min karatun qur'ani yace kun sai zai da magana a a karau alaika shin yanzu na yi karatu qur'ani da rika ba alaika ku jira da turan kai aka so kawai qur'ani قال كما قال صلى الله عليه وسلم فاني احب ان اسمع ان اسمع مني من لا تؤتي كلام القران من يريد ولينا yake ki fada ra'atu alayhi suratul nisa'i sai na karanta wa zalla suratul nisa'i ta balalu hal kai inda Allah yake cewa fa kaifa idza kunna min kulli ummatin shahida wa jira bika ala haula shahida قال كما قال لك اني امسك تشوك علي انا فاذا اذا تصدر فاني اذا اذا لو مزال سنا تزبر ده هواي صلى الله عليه وسلم باب قوله وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائب سعيدا وجه الارض وقال جابر كانت التواجد التي يتهاكمون إليها في جهيلة واحد وفي أسلم واحد وفي كل هي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان وقال عمر الجبت السهر والطاغوت الشيطان وقال إكرمة الجبت بلسان الحبشة الشيطان والطاغوت الكاهن حدثنا محمد بن أخبرنا أبدت عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت حلكت إلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في في قلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولن يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله يعني آية التيمم babu kawai za mu na faɗin Allah ne ke cewa in kun sun marbe in da ku zama ruwa to ba ku da lafiya kuna cikin halin jinya jinyar da kuma ba za ku iya taɓa ruwa ba ko kuma in kun taɓa ruwan wasu za ku ba jinyar za ta sami ko ya zama na in kun taɓa ruwan za ku jinya ta sami ko kuma in kun taɓa ruwan jinya ke jinkirin warkewa to duk dai wato akwai dai illar da za ta sa ba za ta taɓa ruwan ba أو على سفر وكنا كان حالين تسيا أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغاية وجاء يقول دوا تقول ما لم يكن شاكا هاي زوا شنايا sai ma fassara mana bukurala ne yace sa'idan abin da ake nufi da sa'idan wani al'arki shine wato dandariyar kasa bigire kenan to qala jami'u ma jami'u yace kana da tsawaki wato gumaka sun kasance a lafiya ta haka muna ilaiha wato suke zuwa suke kai hukunci a gurin ta ya fi juhaina ta wani don akwai ruwa da hukunci ɗaya a juhaina kabila ce wafi aslama wani don akwai ɗaya a cikin dangin aslama wafi kulle hayyun wani don sauran wato wato sauran kabilu na laraba ma wato hayyun zuwa ƙeriyoyin ko ina akwai wato daidai kowa dai da nasa wato da nasa gudun da yake zuwa ya kai masa kara ko ha wa fi kullu wahidin wa fi kullu hayyin wahidun ko halu wato akwai wato wato bokaye wato wato akwai bokaye tsaye a kowane hayi yanzu da alayyin wato alayyin shekaru ko kuma wa fi kullu hayyin wahidun kowane hayi wato kowane wato wato unguwa ko kuma kowane dangi akwai gunki daya kuhanu abin da ake nufi da kuhanu shine yanzu da alimin shaitan wato shine wanda wato bokaye da shaitan wato yake saukan musu ko kuma idan aka koma baya aka ce fi kulli hayyin wahidi ko ko kuhanu kenan ko eh akwai wato kowane hayyi akwai wato boka a wannan hayyin wannan unguwar wanda shaitan yake saukan masa وقال عمر عمر يجي الجبت أبو الله يجي الجبت السير شين السجن والتابوت أبو الله يجي التابوت الشيطان الشيطان أجي وقال يجي مطبال يجي مطبال الجبت أبو الله يجي الجبت بلسان الحبشة هذا الحبشة شيطان الشيطان أجي والتابوت التابوت هو الكائن بوكا أجي حدثني محمد بن عمر أبو أحمد الأبدد أن سامع أبي عن عائشة wato abadu ya sabo daga baba abdu ya sabo daga sham sham kuma ya sabo daga baban sa baban sa kuma yace ya sabo daga rana aisha radiyallahu anha Allah ya dace ta kana take halakat ila da kinji asma'a wato wato wato tsakiyar wuya ta wato asma yadda ce asma kun da albasa cewa wato ita na baka ce yadda na aisha ce take cewa wato tsakiyar su ta bata to fa ba asan da biyu sallallahu alaihi wa sallam fi kalin harijala sai manzo Allah ya aika mazaje wajen a je nemo wannan tsakiyar a je a bincika a nemo ina take a je a nemo ta yace ana ta wajen bincike fa har da rasul salatu sai sallah ta zo ko sun sallah ne wannan su ala wuduri su ko mutanen da suka zama ba su da albala walan da su ba ko ba samu ruwa ba wajen binciken da biya ba samu ruwan da ya ta albala da sallar ba suna kan aiki ba za a sa su aiki shi ke nan ce ko sallau sai suka yi sallah ko mu ala da wuduri su suna kan wasu rashin albala ba su da albala shi ke nan suka yi sallah ta anzala lahu yani aya da ta sai mu shi Allah ya tokar da ina nuna aya sai mu saboda dan haka Allah ya tokar da aya sai mawa eh shi ne shi in ba shi ana tafiya ba babu ruwa ya yi wahala shi ke nan sai aya sai mawa eh halin da ke mawa yana da cikin wato baji a cikin daban cikin abubuwan da za su aya sai mawa ko rashin ruwa ko da ruwan kamar inda cuta za a amfani da ruwan a samu cuta ko kuma ana jin shi ruwa in an yi alula ba za a sami shan ruwan ba kuma za a halaka su ce ga nan masu su a halari su a jimawi su yi a duk ila yin wayan nan kyau kusa
babu qawlihi أولي الأمر منكم ذوي الأمر حدثنا سرقة بن فضل أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن علي بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أديء الله وأديء الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن خزافة بن سعيد بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية babu kawai za ku faɗi Allah da yake adiyullah ku bi Allah wa adiyur rasula ku bi kuma manzo wani al'amarin minku da majibantan lamari daga cikin ku ana wanda aka samu shugabanni su ma ku musu biyayya ai zai al'amur ko ba mu da alamari hadisi za ta rasa cikin alfadli أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أي على ابن مسلم أنت ابن جبير عن ابن عباس ابن جبير لا تقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على عليه عبد الله بن عباس يقول آية من أتيم الله وأتيم رسوله أولي الأمر منكم الله يقول الله kuma manzanza kuma mutum al'amari da cikin ku kare yace nazalat fi abdullahi bin uzafata ayar ta so ta ne a cikin abdullahi dan kuzafata bin qais dan qais bin abi dan abi in ba aka bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyati yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi wani aike na yaki manzo Allah ya aike shi wani yaki shi ne aka tokar da wannan aya
باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر اخبرنا معمر عن الزهري عن أروة قال خاتم الزبير رجلا من الأنصار في شريف من الهرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن أمي ابن أمتك فتلون وجهه ثم قال أسقي يا زبير ثم أهرز الماء حتى يرجع إلى الجد إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك واستوى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في سريه الحكم حين حفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
babu babu Allah ya ce fala wa rabbika mafi yawan garin mu ko sai ya ce za lafiya za ya ce lafiya da ubangijinka ba ki imani ba a tsayin haƙi muka hasi da su hukuntar da kai shi ma ta jarabe da hukukin abin da ya gudana tsakanin su a duk na jin na suna a duk rawan kuja ba ban rama ba an da zuri an da wata tsara wato mamur ya san wata da zuri zuri daga urwatu urwatu ya ce hakan mai zubairu rubulan zubairu ya yi wato ya yi wato jayayya da wani mutum yana da ansar daga mutanen madina fi shari'in min al-harrati a cikin wato magudanar ruwa da yake cikin wato harra harra su na waje ne misalin da bin sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsaka kai kara mun manzala sallallahu alaihi wasallam shi ga yake manzala sallallahu alaihi wasallam shi Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukki ya zuwa kai su zo in ka bude ruwa ka shayar da shukar ka in ka kafa shayarwa to sun ma'arfinin ma sannan sai ka saki ruwan kuma ila jari shi ma makocin su ma sai ka san musu sai da shi kuma sai ya sha fa qala al-ansari wannan mutum madina sai yace ya rasulullah ya manzo Allah an kare shi da an matiga don ya zama an an maganin ne ke wannan hukuncin da ya ja ya kuci ni kuma ja shi ke rafa tallar wai an yi rasul la ya sallar da shi fuskar mazala sun da da canja kuma kare sun mazala ya ce duk ya zuwa ya zuwa ka shayar da shi ka sa sun ba dukkan ba sannan ka tsare ruwan kanka ta kan masa hatta ya ce a ilil jahil hatta ya koma asalin wato katangar wato katangar gonar sun ba asalin ma in wani can ba ya koshi sannan ka fito ruwan ila ta rasa zuwa ga makocinka wata annabi sallallahu alaihi wasallam mun bai hatta ku ba za a sai cika wa bai haƙƙin kake da bai ba ta haƙƙin kake ba da ya yi wato kullu ne da ba su ce sun rubu shi ke kowa sai ya tafi haƙi zan yi mu da haƙi dan kan idan kowa ya taho matsalar daga gabas kan yi je matsalar shi ya taho daga nan aikin ya zo wannan sai ya sai ya zo nan sai matsala ce idan ruwan ya shigo su shi ke nan kai ne bai ya shigo nan to buɗe ka ci kanaka idan ka ci kanaka sai ka fice ke ji sai ya ci kanaka to sai ce wai ba a yi adalci ba ko yake in ruwa ya zo zai ya kulle na kai ya kayan ya je sai ya ja ya ya gama to za ka yi kuma zai ci tun da ya faɗi haka mu kai zai ba haka za ka yi ba kan ka zuba zan je shi ne da kan ba ka fice ruwa ka tsara da hajje ban bayan a gama sai ka gama duk komai da komai ka gama ko ina ya yi ta daga kuma sai ka san masa ya magana ya ba su cikakken hakkinsa ya yi dalilin hukumi a cikin hukunci bayyananne da kowa ya san wannan hukuncin adalci ya yi na hajjubul alkari yayin da wato wannan mutumin madina wato ya kuka kan da magana sallallahu alaihi wasallam kana ashara alaihi ma da amri magana ya kuma ya mutu ishara ne ya mutu ya mutu hukunci da lamari wato lamari ba su ta ato akwai yalwa ma'ana da sauki tsakanin a cikin hukuncin da magana ya yi قال الزبير تزبير يجي فما أحكم هذه الآيات بانا سوى ولا الآية إلا أن التي ليس وكاتي في ذلك هو المفروض أن مثلا لا ولا لا yake da ubangiji ka ba za ki ila da shi da sun hukunta sai da sun hukunta ta cikin abin da wasu yi na da sami sannan kuma su yadda da duk abin da ka hukunta ko ya mutu daɗi ko ba mutu daɗi ba su yadda da shi sannan shi ke za su zama wasu sun samu cikakken imani alhamdulillah الحمد لله